والمستحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi daren litinin tara ga watan jima'a da shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wani ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mantawa mun yi darasi guda ɗaya a suratul muzammil mun tsaya aya ta biyar za mu tashi aya ta shida a wannan sura mai albarka kuma shi ne darasin mu na biyu a wannan masallaci mai albarka na zera da ke kundila ganda albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da za mu ji bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناسئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيما رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا بسم الله آية تبير جنان باتجيلا دكوكا روتا وانتبيا bayan bikin Allah Allah madaukakin sarki yace inna sanulqi alayka qawlan thaqila lallai mu sanulqi alayka za mu sauka a gare ka qawlan wani irin zance thaqila mai nauyi inna ma ilatan layli lallai wani bangare na dare ko sallar dare hiya ashaddu wal'an ita ce mafi tsananin dacewa a wata kira hiya ashaddu wi'an shi ne shi ne wato ita ce mafi tsananin dacewa tsakanin magana da zuciya wa aqwa muqila sannan lokaci ne da aka fi samun zance ya miki inna laka bin nahari lallai ya tabbata a gare ka da rana kuma an tura ma sab'an wato ayyuka tawila masu tsawo wa kulisma rabbika karka ambatan sunan ubangijinka wa tabbata ilayhi ka yanke komai ka koma zuwa ga garin ki tamfilan yankewa rabbul majlisi Allah shi ne ubangijin gabas wal maghribi da yamma la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta a bauta wa shi shi ne la ilaha illa hu fattakhidhu wakila lalle ka riki Allah madaukakin sarki mai wannan sifar a madadin wanda ya kamata a dogara da shi to wannan ayoyin da muka ji a kamar yadda muka ji Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa inna sanilqi alayka qawlan thaqila Allah ya ce mu da sannu za mu saukar maka da zance mai nauyi hasan basari da imamu qatada suna cewa ay al'amalu bihi qawlan thaqila ana nufin aiki da alqur'ani ba wai karanta jin ba aiki mai nauyi shine wato kaulin zaki shi aiki da alkurani aiki shi ba biyawa ba domin ka san da muke faɗa cikin haƙoƙin alkurani guda biyar ko shida da malamai ke kawowa ai za ga ana yin gaba ne ana baya na farko daga cikin haƙoƙin alkurani imani in ka kalli al'ummar musulmi ka iya cewa in dai musulmi ne ya yi imani da alkurani in dai musulmi ne ba nominal muslim ba musulmi na kwarai shi ya yarda da alkur'ani kowa ya yarda shi ko da baya biya ba ta yi cewa da sa'in da wani abu bisa ɗari na musulmi sun yarda da alkur'ani banda wanda suke cewa an rage wani abu asali akwai ayoyi da surori da aka rage wanda suke magana akan falalar sayyidina ali ba ta kotu ba surutai da aka barkatai sannan na biyu daga hakoki alkur'ani shi ne karanta shi karanta shi to kaga shi ma ka zo nan fasantar din zuwa baya dan na taɓa gaya mana ana ko da muke hira da shi yana da wata matsala na qur'ani za ka rika jiyawa ka rika jiya sura kaza da kaza da kaza da kaza sai ce gaskiya ba zan koyi ba ba rabban da jiya qur'ani in ba na sallah ba kin azumi kuma lokacin wajen wata goma kenan tsakanin da azumi wata biyu ba irin wannan lokacin ya ma wuce wannan an shiga irin waje daraja yake ce yanzu rabansa da alkur'ani ya kai wata goma in ka ga zai qur'ani yace to sallah ne nace to matsalolin ka kuwa duk addu'o'in da zaka wala ba za su gane wannan sai ka koma zai alkur'ani sai an bi alkur'anin nan dai shi za abin da ya burge ne ba ni sha'awa sanda muka tashi akwai bayan Allah da muka tashi a nan bayan mun biya suratul jinni ai na wasu maganganu cewa ba wani magani da yake kauda matsaloli in ba alkur'ani da akwai waɗanda suke ma abota karatun nan ne ba na so kama suna ko da yake suna zuwa karatun mu na amali yau mai wallahi la sai in ya zo da abokinsa da yake wato yayin su ko mahaifiya a gurin ta shiga matsala matsaloli ko kuɗi da zai je aljanu sun kwaki daga wannan sai wannan aikin sai na ba su shawara na ce a kan karanta aya ce ta ne ce na ce ai kai za ka iya shi ma da yanzu iya dukan su suna da ilimi ran da muka yi karatun nan mun fito waje yace an dade ana fama ranar da muka fita sai yazo yace mun wallahi ba na yanzu tawari qur'ani kenan sai wallahi tawari ta dina yace za a rasa ba ba sai da ake yawo wancan su ci kuɗi wannan ma a zo sai akwai kaza da za a yi a yi wannan yawo amma da aka yi wannan da bakin su tsaro ta ce wallahi an samu su to qur'ani kenan imani da gamsuwa da abin da Allah madaukakin sarki zai yi ba zai ba sauran abubuwa da ake kawo na ana yi ne ba kawai dan ya dan taimaka amma ba shi ne kamar bisa dari ba qur'ani shi ne 80 bisa dari sauran wani abu za a ba ka kawai dan ya taimaka amma ba shi ne maganin ba magani shi ne a karanta alqur'ani a ji azkar wannan shi ne kan su zo da haka mataki na biyu kar da karatu alkurani karatu alkurani magani ne magani ne gidan ke zanto ba a ji alkurani a yan yasa ya kamata akwai wirji da lazimi da ƴaƴanka suke yi na masu gidan kowa yana da alkurani da yake karantawa amma mutum yanzu wani ma kace nuna ma alkuraninsa sai ya tala a cikin wayansa ba a application ya mata inda a abba balantana a gida kusa da shimfiɗarsa ka ga ikirar musulmi ka za alkurani a cikin shagon da mutum yake kwana ko ɗakin da yake kwana saboda haka lalle ya kamata a kula da wannan haƙƙi na uku shi ne aiki ne to ka zo don karatunsa ba don tattun ya kuma baya masu karanta ji haka ce ba a kaso da yi mutum da wani ko shakka babu ka kai hamsin kai ma ka san ba ka kai ba arba'in da biyar a kai da hamsin da biyu da kyar a yawan musulmi ba ba masu zuwa makaranta wanda ake tura makaranta ba yawan musulmi muke kallo ba wanda suke zuwa makaranta ba yawan musulmi sannan haƙƙi na uku na alƙur'ani shi ne yin tadabburi a cikinsa mutum ya rika tadabburi yayin da ake zuwa yana hararo ne Allah madaukakin sarki ya faɗa eh wannan ayat take so ta ce shine na hudu na biyar kuma na wato addu'a ilayhi kira zuwa gare shi kuma da rabbi mun ja ba da misali akan me ta rabbi matakansa kowa da yadda Allah ya hore ma ta rabbi shi kuma yau da gobe shi ta kullun nake ga alaran muni mutum ya zama alaran ma ya haddace alqur'ani ya yi kidanan sa to ka san ma'anarsa ba ta kai koma fili ke ba wannan din kana da kwakwalwar da za ka yi amma yanzu to kana aiki da shi ba abin da yake sa qur'ani yayi tasiri ga mutum irin aiki da ka da alqur'ani to yi kokari ka san ma'anarsa shi ya fi komai mai mai fiye da a ce ka san kira'atul ashiri ba yana da muhimmanci musamman tsoron da suka san kira a goma ruwa ya ashirin amma sanin ma'anar da shi ne a hannu domin shi zai sa ka girmama alkur'ani kuma shi zai sa kai ma ya girmama ka domin da an kan zai sa ce wani ma da shi ne za a ce ai da alama ai ba sai kun faɗa ba ba a ce wani ma da shi ba da ce wani kan a zance ya ɓarci kuma ana ce ai wani ya da jargo wannan kan wallahi ƙarya ne ya ta musu bai zauna inda ya kamata ba kenan so ake ni an ce wannan ba da shi ne a ce to a ai da alama an sanya ƙwarya a gurin da ya kamata a sanya ta to shi adda wace ilaihi na biyar to wannan su ne hukumul qur'an haƙoƙin alqur'ani da ya kamata mu kiyaye to kaga inna ka rubi alayka qawlan thaqila za mu saukar da zance za mu saukar da wani zance a gare ka mai nauyi sai ba da suka ce suka tada da azar rodari suka ce aiki da biya jini shine thaqil wai kuma ka ce a ai da irin waqtin zuri shi alqur'ani yana da nauyi lokacin da yake sauka ne azama shi saboda girman sa kamar yadda zai yi misali da yake faɗa yace wata rana an sauka wa annabi alaihi salatu wasalam alqur'ani cinya sana kan cinya ta ana dokan madda ayoyi yace fa kada turabu fadi yace na rage da Allah sai da cinya ta sai kamar ta kwankwace saboda nauyi shine ina san kidan ai kamar da rana ya take faɗa cewa idan annabi da aka abun hawa aka fara yi mawai dabbar saboda nauyin da yake yi ta durkusa kaga shi ma kaulun dakilun jira ma'ana ta biyu wata rana da mai da imamu Ahmad ya kawo daga Abdullahi dan Amru yake cewa na tambaya da wani da Allah sallam har da isu bil wahi yake shi ma ne ba wahi kana ji kana ganewa kana ji alamu yake asma'u salati ina jin wani tsara kamar kararrawa sun ma askuta inda zalik sannan sai ne shiru yayin da na ji wannan kara sai yake cewa famani wato famani marati yuha ilai illa zanantu anna nafsi tafibu yake wallahi ba lokacin da ake mun wahayi saboda nauyin abin da yake sauka a gare ni face sai na yi tsammanin raina zai fita saboda haka yana da nauyi da gaske Haris ibn Hisham wata ran ya tambaya Annabi alaihi salatu wasallam ya ya wahayi yake zuwa ba sai da ahyanan ya ajini mithlu fi mithli sansalatil jabal wani lokacin yana zo mun yadda ka san karar kararrawa wa huwa ashaddu alayya yace shine mafi tsauri lokacin da wahayi yake zo mu fa yasimu anni wa qad wa'idu anhu ma qala yace a wannan lokacin wa yana yake masal lil malak rajulan yace a lokacin da ga gumi na tsatsabo mu kuma ko da ana tsananin sanyi sai ga annabi na fidda gumi ta goshinsa wani lokacin kuma mala'ika yana zuwa ya zo min a kamanni na dan adam bai kalli mu ni fa ai ba ya ko ya magana da ni in kiyaye abin da ya faɗa kamar yadda hadisi ya tabbata cewa yana zuwa a kamannin wa din ya su ibnu khalifa al-khalfi yana zuwa a sifarsa na da ya kace cewa wata rana na ga ana na ga da wani salatu wasalam ana mawayi a tsananin hukumu kun sai yace gumira san sabo mu yadda ka san wato guda guda saboda girman wa'ayin da yake zuwa inda jabinahu la yake fassar al'araka kogin da an tsabo da kudi zo da haka wannan jini maganganun da malamai suke amma magana cewa wato lallai al'amalu al'amalu da takali shi ne kaulan sakilan wato nauyin nauyin da aka dora wa mutane kamar sallah azumi zakka haji wasu malamai suke rabi akan wannan magana suka ce saboda Allah ya ce ma da ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya kunci a addini ba idan sallah mutum ba zai iya tsaye ba an baka object cewa ka yi a zaune in ba za ka yi a zaune ba ka yi a kwance a kwance ma mutum ya kasa zai da zuciya kawai zai an ce yi in ba zai yi alwala ba ya yi taimaba kaga ba kun ji addini aikin hajji ma da annabi ya je a ga abu hawan da yi ka abu hawan da yi shi yasa za ka ga abun mamaki an tafi alfa mutum ya je saman dutsen na rana na dukan zabi ya yi gumi ya yi baki kiran shi ba inda ka je kawo nan shi a nan bai ji nan ba amma wani zai ce lallai a ta turo mutane ya ce wai jijiya ya dane san sa wannan kaga ana hawa da kyar tsohuwa ta zo ana dakka ba wanda ya sa ta annabi ya ga kaftu ha huda wal arafat kulluha mawqi haka yake na tsaya a nan yace amma ku sani arfa gaba ɗaya yake gurin tsayawa ne hadari ma inda annabi ya galla ai yana da nisa da gurin dutsen yan masjidu na mirakin yana da nisa to da haka idan mutum zai ibada ko ta iri ce kada ya yi ta gama gari in ba haka ba za su haka gama gari su gani suke iya wahalar ka iya ladanka shi kuma addinin musulunci ba haka wani iya dacewarka da annabi iya ladanka ka je ka zama son gumunka kuma ba lada ka ga wala wani gida ka ji wani rauni kai ma ka ji ciwo kuma ba lada hada ni ma ciko za a yi domin ka zalunci wani to musulunci ba haka yake ba dacewa kai da sunna annabi shine ladan muwafaqa dacewa ne saboda haka sai an kiyaye to ka ga wannan jini aya ta biyu inna rashi akar layli hiya ashaddu wa'a Allah da amma sai ce na ja ayi kama bil habasha idan aka ce na ja mutumin da yake a habasha kenan hakika ne wanda ne mutum ya zai jalla ai salatin layli hiya ashaddu wa'a shi ne lokacin da yake mafi tsananin dacewa tsakanin zuciya da magana ko ta babu wanda yake sage ya zalla dare zai ga ko da alamar kai ba za ka riya za ka ji ta mutuka da yadda kowa yana bacci in ka tashi riya za ka ga da zuciyarsa da maganar da suna samun mutabaka ko ba ka zama ma'ana alqur'ani to shine Allah ya yi a kan duwada shine mafi tsananin dacewar lokaci wa aqwa maqila wa aqwa maqila kuma shine lokacin da zance fi tsayawa za ka idan mutum ya yi hadda alkur'ani in ka tashi yin sallah da wani abin da za ka biya za ka hadda ta fi zuwa ta fi zuwa ko wanda kake gani yanzu wanda ya zo ya sallah da rana ka tambayi alaran mummi ka wanda ya zo ya sallah da rana na gurin da zai biya da hajji idan ya zo biya idan ya yi da rana wurin da ya samu kurakure ya ji gyara in ya zo yi da daddaren Allah ya da ba zai maimaita wannan kuskuren ba saboda hiya ashaddu wala'an wa aqwa muqila sai ne kawai idan bai saba tsayawa ba in sabon alaran ma ne bai saba tsayawa cikin mutane ba dole zai samu wannan fobiya ne musamman wani idan ya ji an ce amin duk an rude masallaci sai kuma ya ce na shiga uku kowa ya gama na da saurani ke eh yanzu ne ake saurari amin ke da an rude gaba daya to sai kawai gaban ke ba ko da alaran ma ne cikin jin bai saba ba wannan amin din zai dace da shi baka zo ne aka yi amin din ya gani zai mai mata fatiha kawai kawai kawai ya ji gaba ɗaya guri ya ɗauke ne kawai sai kuma mai mita to akwai wannan ashaddu wada'an wa aqwa mutila ana samun mudabaka tsakanin zuciya da magana to shi Allah madaukakin sarki yake shi ne wanda yake cewa ayyukan da ja'a idan kama min al-layli ana cewa a larabci na sha mutum ya tashi da daraja ya ce na sha to shi ne wa aqwa muqila inna laka fil nahari sannan kuma lalle abin da ya tabbata a kanka aka dora ma da rana sab'an wato lalle kana da shi gurgura dawilan na tsawon lokaci kaga da rana ai lokaci ne da mutum zai canji ta abubuwa daban-daban to shi ne ibn Abbas yake cewa da yake ma da hada suke cewa alfaragu wannan kana da damar ranar lokaci kana da lokacin bacci da rana shi kuma abu da hadiya da mujahid da rabi'a ibn anas suka ce ai faragan tawilan kana da lokaci dogo da zaka yi ta gurgulan ka waje'alna al-layla libasa waje'alna an-nahara ma'asha kaga yi dare lokaci ne da zai rinke ka ya ruba ma a fili amma yi ba lokaci ne na rayuwa da zaka je kai hada hada shi ne yi ai ta ba tawila ta tawwan kasira kana da lokaci da zaka yi ta tawuyi yawa shi ne inna maka fi nahari sabahan tawila lalle da rana kana da wato a lokaci da zaka yi ta gurgula masu yawa sai Allah mara kusin san gefe wal kurisma rabbika sannan wato ka riƙa ambaton ubangijinka ka ambaci ubangijin ka wata battari ilayi ka yi yanke komai naka ka koma zuwa ga Allah shine wata battari ilayi wato ainihin faɗi da batulu ma'anar batulu wani lokaci ana kiran na da faɗi ba batula saboda ne mu dawo kan mariya me za ake kiran da batulu ko batula na yi wannan magana a gurare kusan biyu gidan tufa da huzaifa ibn jama me za ake kiran faɗi ma na na maryam batula ya salam mun yi wannan magana to na da nan ne Muhammad ya wannan da Fatima na da fara Fatima ita ta dauki nauyin wannan tsarkarin da ake bi abin da ya ko yau wai ta takari duk ƴaƴan annabi alaihi salatu wasalam kaga shi ya bulle amma ita na da Fatima ita ta dauki wannan radadin shi ta ce masa batula batul ita kuma na da wajen saboda ne ba ta yi aure ba na ta yafi zurfi ma ai a ramma an gane ko to wannan shi ne to nan a tabbatin da yake wa kenan ai a cikin jiki wan kana ilai ka yawaita ambatan Allah ka yanke komai ku kowa zuwa ga Allah wa tabana min ibadati idza farata min ashgalika ka dukuba ka ka bauta wa Allah idan ka gama shagulgulan ka da rana shi ne fa da farata farsa aiki da zarar mutum ya ce da Allah ke da kuma ya yi abubuwan da ya fice kansa ko kuma wani kuma da yake ce ai tabbatar da yin tawkila a islahu ya ibada ka san san da ibada zuwa ga Allah kai Allah kai wa Allah shi kadai kar ka ana ji da kowa ai idan wa badil ilayhi nafsa kai kokari ka yanke kanka ka mika zuwa ga Allah madaukakin zai haka wasu kama da wata jima na da ya kawo kenan kaga ne ni da wani da ibadati wa tarku tazawwud amma wannan shi an hana shi la yun an tabattul an hana tabattul a addinin musulmi mutum ya yanke ya koma zuwa ga ibada a yakin aure yakin aure ai kaga wannan babu shi a addinin musulmi sai da kiristanci ko za a cikin buri a cikin amma a musulunci babu babu mutum ya zo ya shi ibada yake kawai ya zo ya zauna yana da iko da komai da ya aure ya a dakar din yanzu da muka fara shine duk matasa ba ta yin su tsara aure ko shi ne kan din don ba da zani muna da kanni da yaya suna nan ya zani da su dafa su zani da su ke ba ku aura ba sannan kuma muka ce dalili na biyu shine fori gama yanzu iyayen mu yanzu duk karewa suke ce iyaye su haɗe da yawa ka gaba da mata hudu su so muke matasa su dawo da shi kwarai kuwa eh na san dai mata za su ce za su ci ne mu amma dai ko a jikina yawa saboda haka wannan ji wannan polygamy din da iyayen mu suke da shi da abin da nake ga mala hali ne ne mu rawo kai nake ji a inda ne san kai ba za ka hawo mumbar juba a waje kana da mata biyu ko uku amma yanzu saboda tsarin zakowar mumbari zai zo mutum bai da mata ma ya hau yana yana yana hudu ba juma'a amma da san kai zaka yi hudu ba juma'a baka da mata biyu kama yanzu dai gajinan gajinan ne kawai ne ga mutum ya zo ya hau da doguwar rigarsa ko da rawanin nan babu ba kwaki ba babbar riga kuma ya rubuta ba ya sauko kuma wata iya yi muku akan aure yawa to shi ne ga ga wata bantan ilaihi tamtila ku yanke alinki na mu ilaihi ibadati wa tarku tazawwud wannan babu shi a musulunci babu to kai ne kai komai ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya Allah ya ce rabbul mashriqi Allah shi ne wal maghribi Allah shi ne ubangijin gabas da yamma la ilaha illa hu ba wanda ya cancanta a bauta wa sai shi fattahiru wakila ku ji Allah a matsayin abun dogaro ayyuwal malikul mutasalli fil mashariqi wal magharibi Allah shi ne mai mallakar gabas da yamma min jiddu ya fi kuma annabi la ilaha illa hu wanda ba wanda ya cancanta a bauta wa sai wa kama afradatu bil ibadati fa afradahu bil tawakkul kamar yadda ake kadaita Allah wajen ibada haka ake so ka kadaita shi wajen dogaro ba a cewa na dogara da Allah kuma na dogara da wani da wani ba a yi da Allah kai yake dogaro shine fatadiru wakila kamar yadda yake fa abuduhu wa tawakkal alayhi a suratul hud cewa ka bauta wa Allah ka dogara da shi kamar yadda yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai da kai nake bauta kuma kai kai da nake neman taimako wannan shine ka'ida malai to ayatun kafira fi hadha ma'ana ayoyi masu yawa ne da suke nuna wannan ma'ana shine rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila sai Allah ya ce واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وضرني والمكذبين أولي النعمة ومنهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترضب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا na yi wannan magana jiya wani wani babban mutum ya ce mala habibu wai shi matan sa ne da da da ga da ga wasu yake ni da shi ba dai wani duk ɗaya ne shi ma ɗaya ne ni ma ɗaya ne wai ya jana wani magana tambaya wai yana tambaya ni ma ta ta nawa nace guda ɗaya ce kuma dan guda ɗaya ce ba za ka faɗi gaskiya ba ai ka abu ne shi kuma karatu duk abin da nake faɗa a nan duk ina yi ai kokarin nake da yi ai ba duk ina yi ba ne duk ma zuwa nake yadda na biya nake nan nake so ku aiki da shi wallahi ma haka na biya nake so ne aiki da shi yawa ba wai shi yana nuna cewa duk abin da na biya gaba haɗe ina gaya muku bane ni banda ni ba haka bane wa'azi ne an ba ba annabi bane ni ni annabi waye ne ba annabi bane ne ni ma yadda ake wa'azin ni ma haka nake wa kaina kuma nake wa al'umma saboda haka kar a dauka wai sai abin da wai dole a kawai ita gaskiya faɗa ta aiki zai iya yiwa wani wani ya zo wato ya ga wannan kamfen ɗin ka ga wato guda ɗaya ma shi da ana rabawa zai iya raba ta biyu zai iya zuwa amma karatu ba haka yake ba sai ka faɗa abin da karatu yake kawai ka wuce yawwa wannan shi ne Allah ya ce wa bira alama ya kudu ku rika haƙuri ka yi haƙuri alama ya kudu da aka abin da suke faɗa wa hajiruhu sannan ka kaurace musu hajiran jamila kauracewa kyakkyawa me ya kawar cewa ki kyawa ya suke kai kawar cewa da ba za ta cutar da mutum ba eh mutum kana mu'amala da shi kaza cewa zamantakewa ku ba za ta bada al'amura masu kyau ba sai ka kawar cewa ka rabu da shi kawai kaga ai an hana mu kawar cewa mutum sama da kwana uku ko dan uwanka musulmi ka kawar cewa sama da kwana uku amma kuma akwai wanda jara'a gaba da dama su kawar cewa idan mutum fasiki ne kare da alali ya faɗa ba mutum da yake bai wannan wajibi ne ba wai dubu ne jira ne yace wajibi ne a kaurace masa amma wani ba fasiki bane sai dai shi daren da za ku yi mu'amala ko daren da idan ka ya gaya ma wani abu mara daɗi kaga akwai wanda da wata zai gaya ma magana eh shi wai wata yake yi so yake da an haɗu wani yana ba wasa shi ma zai sa bai to a nan yake so ki mutuncin ka ta wannan bangaren to wannan kawai sallama za ka koma yi masa an sallama an gaida ka kauce dan ba zai yi da zuwa ma da mutunci ba dole akwai irin wayannan mutane to shi ne ma ne yake ya kulu da ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam bi sauri ala ma ya kulu min wato kan bin yi min kuma hayi kauri lalle Allah madaukakin sarki ya umarta annabinsa cewa ya hakuri akan abin da kafirai suke gina wannan ayyukan daga cikin wawayen mutanensa wa an ya'zuruhum ajran jamila ya kaurace musu kauracewa kyakkyawa wa huwa alladhi la itaba ma'ahu ita ce wanda babu zargi a cikin ta kaga fasiyu sabran jamila sannan wa ajruhum hajran jamila sai da ta uku mace ya salam fasawu sabhan jamil su su uku na ana kawo duk wanda muka zo aya muna faɗan su manta a uku fasai zan har jami duk wani abubuwa guda uku kowanne sai da Allah yake a yi kyakkyawa in za ka kauda kai ga mutum kai kauda kai ke kyawun kauda kai ba abu an hun wasa to shi ne idan kai mutum abuwa ka kauda kai shi ne ba za ka ƙara su da abu ba har muka yi magana cewa wani zai ce ya ya ce amma ba zai manta ba mun gyara wannan magana a nan sabon jami shi ma da hajjul jalil shi ma ga juwan nan guda uku duk da suka zo alqur'ani Allah ya ce ayi kyakkyawa to shi ne yake sun ba ka da mahu mutawa'idan da kuffar لكفار قومه ومتعددا وهو العظيم الذي لا يقوم لغضب شيء sai Allah madaukakin sarki bayan ya ce wa hajiru majalan jamila sai yace wa zarni sannan ka kyale ni wal mukazzibina da masu kayyadawa ulin na amati ba abota ni'ima Allah ya musu ni'ima ya ba su kuɗi da lafiya amma suna kayyada annabin da Allah ya aiko shine ai da'i wal mukazzibi talibi da wayannan masu kayyadawa ashabul amwali masu kuɗin nan فإنهم على الدعاء أقدر من غيرهم وهم ينادون من الحقوق بما ليس عند غيرهم سورة ما تبيع اليهوداwa da kafirai kusan iri ce ai ga an kamar hadisin da muka biya ranar asabar ne me yasa da wannan mutum biyu suka zo gurin annabi da su kira yahudawa sun yi zina suka ce kai mana hukunci yace zan muku akan littafin ai kaga cewa suka yi zuwa littafin daidai ne a jawo bakin danji a fuskan mutum a masa bulala a tura shi a jaki a zaga da jigan shi ke ra'ayin da yake annabi zai ba na jima a littafin ku suka ce babu abdullahi bin salam yana zaune ce ƙarya suke akwai akwai yace to ba dubi taurati fadluha in kuntum sadiqin a zo da taurar ku biya in gaskiya kuke faɗa aka kawo a taura ana cikin biyawa sai suka dora hannu Abdullahi bin Suriya ya dora hannu daidai kan ayar rajin Abdullahi Abdullahi bin Salam ya Rasulullah sun tsallake ayar ana ramma da jina a saura ana ramma a saura ana ramma al-Qur'ani yace su daga hannu kariya ce akwai ayar a gurin ana da yace ku daga hannu ana daga shi ga ayar to da jin me yasa kuke haka kace saboda manyan nabi masu idan aka je za a ta jefe su za su kare da Allah ka ji wani dalili ai ba ka je ba da farko na farko na ba zai je ba shi ne maganar da ake yi na ba zai je ba to idan mutum ya yana da kuɗi inda yi da gaske wato bin Allah zai gaga to shi ne Allah yake wato wazarni wal mukazzibi uli na amal ma abota dukiyar nan wa mazhiru mukalila ai ruwaidan ka dan yi musu jinki dan ka dan kale su kawai dike kan da mutum ne walau in ta alfan sun ba alfain ba da wala budda min yawmin tasiru ila al-qabr ko da za a baka shekara dubu a tsara ma wata dubu ko dubu biyu bayan da dubu uku kenan sai yake wala budda in ji da ina ali babu makawa min yawmin wata rana tasiru ila al-qabr sai ka tafi kabari aje zai tafi to wannan shekara dubu ukun da kai shi ne ruwai da kai wannan hiru kalila a gurin Allah shekara dubu ukun kaɗan ce ba kowai wace saboda haka dan kai shekara dubu uku na ne ko dubu biyar aka baka rabe ka mutu kuma kullum rage ka ne shi za a yanke cewa su matsayahun kalilan sun mana tsaro mu ila azabin gani a suratul luqman za mu dan je da su dadi ga ko da yake karatu dari uku yana jin daɗi cikin walwala sai Allah ya ce wannan kaɗan ne sun ma na tsarruhun ila azabin gani sannan za mu kuntata musu zuwa ga azaba mai kauri to sai Allah ya ce inna lade za an kala lalle a gare mu akwai an kala jami'i na annikul annikul kuma alƙayi kenan mari shi ne annikul an kala maruruwa ko idan ya halatta a faɗa haka da a jami'insa an gane ko maruruwa mari da yawa to shi ne an kala sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ce muna da maruruwa da yawa shi ne alƙuyu kamar da ibnu abbas da ikrima da kadada suka faɗa kai da malamai da yawa ba wa jahiman da kuma wutar jahannama wa hiya sa'ir al-mubtaliba ita ce wutar jahima da Allah ya hura ta shine ankaran wa jahima inna lana ankaran wa jahima lalle a tare da mu akwai wato ankaran wa jahiman wa aman da kuma riyan abinci za ku kace ma abotin masara abinci ne da zai shiga baki ya wuce baki ya kai a makogaro da ke ciki ba ba makara ba ta ba kamar ma yana samu zama daidai ko yauwa eh yau dai hausa ban yadda da kai waran kai kamar ba tana kafin tsayawa eh eh gina magana da nake shafa ne zai ku zama daidai ko makara makara makara daga waje ne shafar ita ce daidai shi ba ni magana da nake yi shine abun fiye bar baki ya je dan tsakiyar makogwaro tsaya bai je ciki ba kuma ya bar baki wanne ne guda cewa ba tsara ko shaka na ɗaukar shaka a waje take amma ba tsara wanda yake da cikin makogwaro yana kan tsakiyar shi bai tafi ba shi bai tsaya ba yawa sai kai amai ba a wanda zai yawa yawa an gane ko saboda haka shine wato busta shine abincin da suke gabara ba da misalai cikin ko zako inna ka ga ka zako wannan abincin shine wani amal za ku tsaje da irin wannan abincin ko kuma a laisa da mun ta'amu illa min dari la yusmin wa la yuri ne juyi shine dai wannan ta'am wani irin abinci ne da za a ba su ko ruwan mugunyar yan wuta ko kayoyi da za a tattara wa yan wuta a ba su kaga ruwan mugunya da ya gaji ai zai tsaya ita ma kayan da ke za ta tsaya to irin wannan abincin za a ba su shi ne wani awon za ku tsaye za a ba su abinci ne ma kara wanda zai maganin su wa azabar alima da kuma azaba mai raɗaɗi yaushe za a haka sai Allah ya ce yawma tarjufu al-ardu ranar da za a girgiza kasa wanda ba da duwatsu ai su zanta a girgiza su duwatsu da kasa wa kanat al-jibalu katiban sai ka ga nahira za ka ga duwatsu sun zama kamar tararrai da yayi wanda yake kamar rairayi da yake taru kuma ya daidai rairayi da aka tara shi ka gaira daidaiwa shine katiban madina kamar haka za ta zama ai da jiru ka kasbani ramli kamar da an raira rairayi ba da ba da tijaratu samma bayan da zuwa su ne manja iya ganin ka yanzu kuma Allah ya daukakin sarki sai jiki su gaba ya shine kasiban madina sai Allah yake inna أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا lallai mu mun aiko muku da manzo shahidan alaikum wanda yake kafa shaida a kan kun aidi a amalikum a kan ayyukan da kuke kama arsalna ila fir'auna rasula wannan fa kafaran qurayshawa ake gayawa mun aiko muku da manzo wa jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shahidan alaikum wanda zai kafa shaida a kan dan ba za ku ce wa aiko muku da manzo ba kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka aiko wa fir'auna shi ma manzo shi ma an aiko da manzo amma da ya faru ba a ta fir'auna rasul amma sai fir'auna ya saba wa manzon an gane ko fir'auna ya saba wa manzon an kawo shi da nakira manzon kamar ka san shi kenan ka san shi ba da wani da an ce manzo na zamanin annabi da na zamanin fir'auna fir'auna musa ka san wa ake ne ku saboda haka ba za fir'auna rasul sai Fir'aun ya saba wa manzon fa akallahu sai muka danke shi akhzan wata irin damka wabilan ne narko eh ne narko Allah ya bar da kadara sai ta akhzan wabilan ai jadidan ne tsanani fada ruwa an jum an ce kwazibu hada rasul kuma ku kiyaye kare da wannan manzon kun zai da aka yi wa Fir'auna wa yusibakum ma asaba Fir'aun kira abin da ya samu Fir'aun kuma zai same ku haitu a mura hullahu akra azizul muqtadi domin Allah ne ya dankasa danka ake ba mai kwari wanda yake a jikin sa kamar yadda Allah yake ba akra hullahu la kana al akhirati wal ula kaga shi fir'auna kun lura ai wa wato mataki uku aka gudu biyu da halakarwa na farko aka sa ruwa ya jirgi a ruwa sannan na biyu ana ci gaba da yi mara azaba a cikin kawai safa da rana safa da yamma na uku rana da kiyawa kuma zai haɗu da alawa mai zaman kanta shine matakai Allah yake wajawazna bi bani Isra'ila al-bahra ko fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin sai da ga ruwa ya ba ku rigi sai da amantu na yi imani da annahu lallai da jami'in yake la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila ba wanda ya cancanta abota sai wanda bani Isra'ila suka yi imani ne wajinan Allah wa ana minal muslimin in baka gane da yace ni ma na ni kauya yau dan da amma ka gane duk wannan ba jalla yace ala ana sai yanzu Idris ya yi karba jahada ke amma ba zai amfani ba wa kana sai ka kabulu bayan kana ta sabo da wa kunta minal muslimin kuma kana cikin mabarata فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية يوم زاو iya san da ke da gangan jikinka dan ta zama aya ga wanda za su zo ba ya duk wanda zai iskanti ba ya ji ajewa mun da rauna ba shine misali cewa mun da rauna ko da ka gani ko ga gani wa an baka labarin da aka yi ba ka ga kamu na farko kenan na biyu shine na gaba ka ga shi a fili shi zama da nake cewa idan mutum ya mutu ko an kai da abin da ko ba abin da yake ba wannan abin da Allah ya alƙawari za a wani kawari za a ba wai da wasu ke dabara a sa mu ga a fata aje ji bayan wata kaza a je a biki yana nan abin da malaiku suke su neman Allah shi da mu annabi alaihi salatu wasallam yake asriyau bil jinaza da mutum ya mutu ke gaggawa kai wani shi ne daidai a tsarin musulunci bil jinaza au bil jinaza duk ya tabbata haka bil fashi au bil kasri bil janaza an gane ko kaga wato janaza kenan janaza kuma wato me yake kiran sauri ku dauke ku kai janaza shi ne a sauri a mai wanka a haɗa shi janaza kuma ku sauri a yi wani zalla a sauri a miƙa shi ku ce wasa to kaga za a ce mara azaba ta fade yamma me yasa Allah ne yake annabi ya raduna alaiha guduwan wa ashiya za a kai bujiro da wutar jahannama ta fada yamma shi kullum banda dukan mala'iku ta fada yamma sai an kore shi sannan na uku ya yawma taqumu sa'atu adkhulu ala fir'auna ajad al'azab ranar alkiyama kuma sai a zo da shi da wanda wagarsa mugunyar azaba za a kaddara azaba azaba da ta fi kowace zafi za a kai shi to shine farko uku shine wa ba kana wallahu na kare lahirati wal ula Allah yake mun tafkin ji azabar duniya da lahira shine na kare lahirati wal ula na'am shi barawa wane ne haka dan jiji a za ku kuma dawo da ita haka aisha ba ma eh duk da cewa ko da gawar malamai masu fasara suna cewa ne da jika duba da nika za mu je wutar da kai da jikinka ba ta yi abin da ya zara ka wannan ko da a ce yanzu ga wannan zai a ziyara aya tana ne da shi misali a ce gaba ɗaya a ziyara domin malaman tauki ne wasu ya suka yi nuna jika duba da nika shi ne don a nuna waɗannan da Allah ya tsira kan nan da guguta su gani su ba da shaida kuma sun gani to ko da mu mu gani ai da yawan mun ga Fir'aun ban da a hoto sai ya mutum da tare yaje yana yawon gidan tarihi da je a nuna ba amma ka ga mu gani ba kuma mun yadda kuma da an ce Fir'aun za ka tuno Fir'aun annabi Musa mara mutuncin nan to wannan darasin kawai ake so ka dauka ballantana kuma ga wata mu'jiza da take ta faruwa ga shi har yanzu muna yana da har yanzu yana da to ko da nan gaba wanda za su zo bayan mu su zo tarar baya nan ai dai kana abin da ake nufi wani ma'ana ta farko shi ne wata ta biyun kuma mu mun gani ko da a hotuna kuwa shi ne ba kan na wa akdan wa bila muka da rike ji dan kan ne tsanani ya Allah ya ce ne
فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان سيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا Allah ya ce fa kaifa tattaquna in kafartum ta yaya za a rika kirawo ku masu tsoron Allah alhali kun kafirce ko in kuka kafircewa abinda Allah madaukakin sarki wato ya saukar na yadda wannan yini shine yawman na wani yini fa kaifa tattaquna in kafartum yawman ta yaya za a kira ku masu takawa idan kun kafirce wani yini wani yini ne ya ji an rinja ne shi ma da Allah zai sanya ba rana wato ƴaƴa ƙanana yara jarirai su zama sun tashi da farfara wani yini ne na rana da kiyama saboda haka wanda ya kafirce wa rana da kiyama ai ba za a kira shi mutaki ba ba za a kira shi mai tsoron Allah ba me yasa saboda ka kafirce wa ranar da za a tashi jarirai da farfara za ka jariri ya tashi ya yi farfara a wannan yin shi ne ba kai ba tattakuna yin kafarsun yawan da ya alu zuddani shi ba ta yaya za a kira ku masu tagawa alhali kun kafurcewa ko kuka kafurcewa yin da Allah zai sanya rana ƴaƴan ƙanana jahilai ta da furfura shi kuma mai tagawa shi ne wanda ya yarda akwai alkiyama bai je ba amma ya yarda akwai ta wannan shi ne mai tsoron Allah sai Allah ya ce as-sama'u ita kuwa sama munfadirun bi za ta dinke ji a wannan ranar idan ta ba'un fadar idan ta yanka kuwira idan ta ba'un shakar duk wani ana bayani ne a kan ne ɗan rajewar sama shi ne mu faɗi rumbi hasan da bandari da katana ta fi haibi sababi ne yanki da ke wa haibi saboda tsananin ranar kana wa'aduhu maqula alƙawarin Allah tabbatar da ni sai an tabbatar da jirara ai kana wa'adu hada yau maqula alƙawarin wannan ranar tabbatar da ni ai wani allama alata sai ya tabbata ba makawa wa kana allama inda anu kuma zai tabbatu babu wani maziyarta ba wanda zai nemi wani guri ya gudu a nan yanzu ana neman mutum zai yi visa ya gudu wata ƙasa to a kiyama ko lama ba in ila rabbika yawmal jinn يوم الدين المستقر هو أقول الله ليكوما جل يكين إن هذه تذكرة تدوم أن أول دعوة كاو هو الدين هو الدين مجي وكاونا مجوالها فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا هو أن يجدعوا تدوم أن أدوى فوجدها ya dauki hanya a dokar ya tafi zuwa ga ubangijinsa in kuma ya ga dama ba sai ya tafi wata hanya daban sai Allah ya ce إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وقرفه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم Allah ya ce inda rabbaka lalle ubangijinka ya alamu yana sane da cewa annaka kai ta umu adila kana kiyamun laili kusa da min sulusai laili kusa da biyu bisa ukun dare kaga Allah cewa ya ayyuha al-muzammil qum al-layla illa qalilan nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil al-qur'ana tartila yau a farko umarni aka yi wa annabi shi za malamai suka ce asali ba wai ya annabi ba har mu asali sallar da rawajibi ke akan kowa to saboda haka Allah ya ce na ba da shaida na san cewa kana tashi karaya biyu bisa ukun dare awa nawa yanzu muke da shi a dare nan da mun lissafa farkon karatun mu za su awa goma sha daya to annabi yana tashi yin sallar dare ta awa bakwai ka duwa ba shiri ke awa bakwai yana sallah akalla shi ne Allah ya ce na je da cewa ta kuma adina min sulutai lai kana tashi kusa da biyu bisa uku da dare karaya wani ba wani lokacin kuma kai awa biyar da rabi rabin dare kenan wasu ne wani lokacin kuma kai awa uku da rabi ko da minti arba'in shine dai bisa ukun dare sai Allah ya ce wa da'ifatin min alladina ma'a ba kai kai ba da wata tawaga da waɗanda suke tare da kai ai wallahi ko ba aya ko daya da ta yi bisa abai iya wannan karisa ko ba aya ko daya da suka roske ne ne akan falalar sahabbai iya wannan karisa domin Allah ya yi cewa bayan annabi alaihi salatu wasalam da'ifatu min alladina ma'a wata tawaga da wanda suke tare da kai su ma suna wanka wannan sallar da kake yi shi ubajin ko rabi ko wani ubajin har da su ake yi to sai Allah madaukakin sarki yake wannan wallahu yuqaddiru layla wan nahar Allah shi yake tsara dare da yi shi yake kaddar dare da yi shi ne tsarawa alima allan tuhu Allah ya san ba za ku iya ba ba za mu iya ba cewa sai rusa ku dole mu sai uku kullum ko dai karaye dare tuwo ba shi amu wato bibi da uku ko kuma ne ko dai rusa uku kullum ba ranar bashi Allah ya ce na san cewa ba za ku iya ba ba za ku iya kiyayewa ba ba ta ba a yankin ku yanzu na sassauta mu na sassauta muku an yaje muku daga wannan lokutan fakara'u ma ta yassara min alquran to yanzu ku samu a fakara'u a nan ai ba san du ba kira ake nufi ba domin an kawo kira ne saboda a cikin zalla ai karatu ya fi yawa yawa to sai aka kawo wani bangaren ta kawai saboda haka ku yi sallah na abin da Allah ya hore muku shine za ka mutum yanzu zai tashi yin sallah na za a ji da koma ya lullaba kuma tashi amma ne ne ba ba domin ba kai wani ba tiri ba ba kai zuwa ba tiri ba ba kai rai ba dole sai kai wannan to sai aka ce an sassauta muku yanzu domin an san ba za ku iya bi ma yanzu ba ta samuwa mutum ya tashi ya koma din ba ku yi to shi ne Allah wani hutun sarki yake ba ta ba alaikum bi za muka yafe muku muka sassauta muku sai Allah ya kuma cewa fakara umma ta yassara min alquran alima an ta yakunu minkum marda Allah ya san cewa za a sami marasa lafiya a cikin ku wanda in mutum bai da lafiya tallafa Allah ma ya da ke za a wanda da ta dari to Allah ya ce mun san za a samu marasa lafiya a cikin ku daya wa akharuna yadribuna bil ardi kuma a samu wasu daban da suke tafiya a banka ta baka shi tallafa Allah ma rage wa ita kai wannan ta tallafa dare shi ba annabi ne tafiya ai kun ga ajiye ko ta sallah yake sallolin dini yake kula da su hadara da amsafara rakatai da fajiri da me shaban do an fahimta da jago su ne waɗannan duk tafiya hadara amsafara annabi ba ya gane halin tafiya ko zaman gida to kaga sallolin da yake rasa a goma sha ɗaya kullum wannan hakura da yake da su mutukar mata jini to shi ne Allah mara wajen zargi yake wa akharuna yadribuna fil ardi wata daga cikin ku kuma suna yin tafiya a banka ta yadda gura min fadlillah suna neman falalar Allah mara wajen zargi kaso na biyu wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah wata daga kuma suna yaki da daukar kalmar Allah ɗaya daga cikin dalilan da yasa aka ce ne wannan ayat ta ƙarshe ita madaniya domin ba a da yaki a baka ba kuma suran makiyya wasu malamai suka ce a Ina da annabi yana maka yi bada labarin abin da zai faru a Madina. Shi ma wannan magana ce mai kyau. Yawwa, ki zo da haka bakar umma ta yassara min. To ku karanta abin da ya sawwara a cikin sa. Yanzu kuma Alkur'ani yake magana. In ka tashi sallar ka karanta abin da ya sawwara ba sai ka sauke ba. Sai karanta abin da ya samu. Annabi ya buwa ni ba yace a sallar farilla an kaliki. Ka zo sallar farilla ka karanta ثم نظر tun ba a bata ba bata ba ka biya fatiha ba iya wannan kawai yace idan ka karanta a rasa a tayi a gurin abuwa ne ba amma malamai sauran jumhur ba su yarda da shi ba suka ce alaka hadisin ubadah bin sami da yazo a cikin bukhari da muslim annabi ya ce la salata liman lam yaqra fiha bi fatiha da kitab duk wanda ya karanta fatiha a sallah ba shi da sallah to wannan dalilin ya fi kwari kaga nan imamu abu hanifa in yi tahadi ne in ya dace yana da lada biyu in ya kuskure na ya dace sai aka ban ma abin ka saboda haka wannan sauran malamai sun dinki dalili ba za a karba ba amma ji a gurin sa inda haka yake Allahu akbar baka je fatiha baka ce summa nazar ka ce Allahu akbar kai rukui ka kuma dago a raka ta biyu ka ce summa abasa wa bata kai wannan dalilin bai da fadi gaskiya bai shi da fadi sai Allah ya ce wa aqimus salata ku da sallah wa atu zakata ku bada zakka kaga zakka na an koda zakka a makare a wajen da aka wajen zakka to wa aqridullah qardan hasana wurin tawa Allah ranci ku ba wa Allah rance rance kyakkyawa shine magana da muke yi malam Allah ya baka dukiya ka ba wa Allah rance da kanka ƴaƴan yanzu ba kowa ne zai ba wa Allah rance a maimakon ka ba bashin da ka ɗauka a ba wasu ba ta biya saboda haka yi kokari muna faɗa wannan sau da yawa wallahi wasu yaran da za su dawo yanzu su ga yadda yaran su suke da gidan da suke ciki ma kamar yadda ka faɗa wata mutuwar za a kuma sai mutum ya kuma wata mutuwar saboda haka idan Allah ya baka dukiya yi kokari ka ga ka gina wa kanka lahira da kanka sauran kudin ba laifi bane ban mutu su gaba amma laifi na lahirarka in yadda za a wani kafin ma a zo ka fara rashin lafiya su zai ma hajaru a kira lauyoyi a doka a rubuta takardu a ce duk wanda in ba zai da kuɗi ko kwaziya da shi ba domin yanzu wai za a ce ya tsufa baya gane abubuwa shi ne tara kuɗin wai za a ce baya ganewa in ya zai da shi ba wannan da ya ba da kyauta siyarwa ma ne za ce ne ba mun san mutane da yawa a garin nan kayan su ce musu hajjuru wallahi lauyoyi aka kira wasu da wasu ka'idoji da aure wanda ya zai ciya a yanzu ya manyan jiki yanzu bai ma san lawar bayar ba akwai ba Allah da yana nan da ran shi kuma shi ya kira da yake yi za ku hajar da hankali na yace zan yi maganin ku kuma ta mutu ta hukumi yana nan ya manyanta baya fita ya tsufa sosai amma duk abin da ake ya sani ya san lissafi saboda haka ƙauyuka yanzu zai tafi ƙauye mai zurfi ya je ƙaton masallaci yana nan kuɗin narka ce yake abubuwa na alheri da yawa in ya mutu mutane za su ji amma wallahi ayyukan sa ni na ga ayyukan da ya sun fi goma manya manya waɗanda wato na ban mamaki miliyoyi ɗaruruwan miliyoyi yake kashewa to saboda haka wannan shi ne ka gina lahirarka da kanka wa atu zakata wa aqridu Allah qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair duk abin da kuka gabatar wa kanku na alheri tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah huwa khairan za ku same shi za ku samu shi ne mafi alheri shi ne alheri wa azama ajran kuma shi ne mafi girman lada wa tagfirullah abin da kake kawai ku nemi gafara Allah astaghfirullah muna neman gafara a gurin ubangiji sai ya ne ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ne gafara ne rahimun kuma mai jin kai abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mafaka dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da sarwa mu gidan gaskiya Allah ka dukan su da gafara masu rai kuma Allah ƙara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa ta so mun ga wanda faka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya waɗanda suke neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah kai mana magani wannan jiha ta mu Allah dan sunayen ta kyawawa da kofin ka madaukaka Allah ka kula da ita kamar yadda ake ta ji hankalin jami'an tsaro da gwamnati cewa ana ta ganin baki sun shigo musamman kan kuma sun dawo da harsa a taɓa za ka riƙa ganin wasu ba haka jin hausa sosai suna ta yi a gefen garuruwan suna ta yi wani zai za za ka ɗauke zai ɗauke ka gurin da ya kamata a biya ɗari biyar za ka za a tafiya zai rika tambaye kama cewa ina ne gurin shi kansa zai sani kuma hausa su ba ta fita suna nan sun yawai amma ana ta alajin ana ta kawar da jami'an tsaro da kuma wato gwamnati cewa lallai ya kamata a ɗau mataki kaga wannan asabar da aka hana ya kamata a dawo da wannan dokar a jaddada ta domin wallahi suna nan sun yawa ko je radiyon jami'in tsaro da ya fitar da wata sanarwa to saboda haka suna nan ya kamata mutane a kula a kula sosai eh kuma kun ga rahoto ya fito hatta ke kau shi kau da ake yi da gani to original din da aka yi da a can zambiza a Kano yayi a Kano yayi jinya amma dai addu'a da muke yi kamar yadda ake mana fata ake sa mana laifiwa muna fata da sunayen Allah kyawawa da sifofin da madaukaka ana sa ran duk masifar da ake yi a kowace jiha in ta faɗo Kano kafin ta yabi muna sa ran wannan kyakkyawan mutum da muke wa Allah madaukakin sarki Allah ya sa karshen wannan tashi hankali hankali na rashin tsaro da kirnafin suna Allah ya sa karshen zane su duk ba ji Allah ka tona musu aiki Allah madaukakin sarki kada ka ba su nutsuwa a cikin zukatan masu neman kuɗi da wannan harkar a kowane irin sakta suke Allah ka yi musu fajin kwai a kan kanta Allah kada ka ba su nutsuwa a cikin zukatan muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ta ƙara rufa mana a cikin duniya da lahira Allah ka kare mu a gidajen mu da kasuwannin mu da hanyoyin mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah duk abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana Allahumma inna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulati umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم Thank you.
Thank you.